وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta litinin ta talata yau talata ko goma sha takwas ga watan azumi mu da azumi yanzu saura mana kwana sha ɗaya ko sha biyu Allah ya sa muna raye wanda muna cikin wannan masallaci na al'ahfa'ad wasu suna karanta ce masallacin ahfa ahfa'ad da ahfad ahfad al-ahfad a cikin wannan anguwa ta nasarawa cikin garin gombe allah ubangiji ya mana jagoranci yau shine majalisinmu na goma sha biyar yau shine majalisi na goma sha biyar a wannan tafsiri ɗin jiya mun kammala suratul muzammil har mun fara suratul muddathir wanda cikin suratul muddathir mun yi ayoyi da yawa mun yi aya ba na manta mun yi aya goma sha sha nawa za mu tashi alaiha tisata ashar mun yi aya ishirin da nawa ishirin da tara ko yau za mu tashi ta ishirin da yau za mu tashi ta ishirin da tara mun yi aya ishirin da takwas a cikin suratul muddathir game da muka faɗa suratul muddathir ayoyinta hamsin da shida ayoyinta hamsin da shida an kira ta suratul muddathir kuma sura ce yar garin makka makkiya ce cikin babban abin da take karantarwa shine mutum ya tashi tashi umarni da a tashi ayi da'awa ayi wa'azi kun fa anzir kenan kun fa anzir shine da'awa sannan kuma tana nuna mana kimanta annabi da aka yi da aka yi ta bashi kariya a cikin sura din Allah ce ayyuhal muddathir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir duk mun tattauna wannan jiya za mu tashi alaiha 19 na ce za mu ɗanyi magananta sai mu ɗora na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan ba mu saka masu gadin wuta ba sai mala'iku tunda mun faɗa adadin su ko alaiha tisata ashar masu gadin wuta akwai mala'iku guda 19 guda 19 me yasa ba sa 20 ba me yasa ba sa 21 ba me yasa ba sa 18 ba Allah ya sa 19 wannan haka ubangiji yake yi abin da ya ga dama la yusalu ma yaf'alu wa hum yusalun a wanda ya sai tambayi Allah ya haka shi yake ganin dama yake abinsa da hikinkimunsa da irin hikinkimun da ya ga dama to Allah yana yi abu don ya jarabce ku ya turo muku jarabawa ya gane mumini ya gane kafiri Allah subhanahu wataala yake cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan ba mu saka masu gadin wuta ba wanda za su kula da wuta su yi gadinta sai mala'iku ake sawa wa'annan guda goma sha taran da Allah ya saka a cikinsu akwai maliku da shi malikun kuma sannan akwai mutum akwai mala'iku goma sha takwas ina suka cika guda goma sha tara wannan kuma sunna ce ta Allah ya labarta mana alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun akan wuta kenan la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba Allah ga duk wanda ya umarce su su yi wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su aka ce ku kamo wancan ku kai shi wuta habba za ba ta lokaci kar kowa ya fita a wutan nan a'a ina zai fita ghilazun shidadun fa aka ce to yau ko 'yan sandan gwamnan house ka isa su bar ka shiga suka tsira maka ido so ga kana zuwa kaga an danyi kekekep da bindigan nan ai zaka razana balle mala'ikun Allah to yo ko yan hisban mu ko yan hisban mu eh yanzu kwanaki ba shugaba ce ta jiha gaba ɗaya ta zo ba da basu gane ta ba suka hana ta zama a nan shugabanci kenan dole aka canja mata guri to balle mala'ikun Allah Abu Jahal da tawagarsa su Abu Lahab da waye suka hadu wai Allah ya ce alaihati ashar akwai mala'iku 19 a bakin wuta su za su yi gadi ka san kafiri shi jahili ne banza sai yake cewa a cikin ku mala'iku 19 din nan a cikin ku ni zan iya ji da zan iya buge guda goma ko kuma kowa ya rike ɗaya in mun shiga wutan za mu buge su mu fita kaga ma sun yarda su ‘yan wutan ne ko kuna gaba za mu iya da su ba kafirin suka ce a ba mala'iku sha tara guda sha tara inda ba ɗari tara aka saba ba ka za ka sama a ranar kiyama kaga sun ba tabbatar za a yi kiyama sun tabbatar za su shiga wuta to shine Allah ke cewa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika lalle ku hakan ne ba mu saka masu kula da wuta ba sai mala'iku mala'iku ne muka sa wa ma ja'alna iddatahum adadin sunan da muka sa 19 ba mu sa shi ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dai su zama jarrabawa ga kafirai su kafirce kamar da su Abu Lahab kun ga sun kafirce ai sune first category sune group na farko a wannan ayan dan wannan ayan ta kasa mutane akan mala'iku 19 dinnan ta kasa mutane kashi hudu kashi na farko fitnatan lil ladina kafaru kafirai ta zama fitina a gare su sai ku rike kashi din kafirai ta zama fitina a gare su su kafircewa Allah su yi ta magana ma za a rada Allah biya za matsala su ce za su iya daukan za su iya fada da wannan aljanu ai wannan mala'iku za mu iya yakar su za mu iya buge su mu fito zan iya kashe guda bakwai a ciki abinda suke fada amma janna idatu illa fitnatan ladina kafar wannan shi ne na daya liyastakira ladina utul kitaba kashi na biyu an sauka an sa su wannan haka guda sha tara ne domin kiristoci da yahudawa su kuma su ƙara samun nitsuwa cewa ƙur'ani su samu tabbas cewa ƙur'ani gaskiya ne ko da ba za su bin ba balle ma da yawa daga cikinsu wasu sun bi saboda tis'ata ashar ɗin nan haka ya zo a cikin bible haka ya zo kuma a cikin gospel taura da linjila haka ya zo a littafinsu to liyastayqinal ladina utul kitab ai zakarna zalika adada? wannan adadin Allah ya ce mun ambace su ne liyastayqinal ladina utut tawrata wal injil bi anna alqur'ana haqqun dan su tabbatar cewa qur'ani gaskiya ne wa anna muhammadar rasulullah su tabbatar annabi manzon Allah ne li muwafaqati kutubihim lil qur'ani bi anna adadahum 19 dan su tabbata saboda abinda qur'ani ya ambata yayi daidai da abinda littafin sa ya ambata dan haka daidai ne gaskiya ne wannan kashi na biyu kashi na uku wa yazdada alladhina amanu imana su kuma mu'mine sai su kara imani dama sun yarda da qur'ani sai kuma Allah ya saukar wa annabi abinda shi bai san akwai a littafin kristoci da yahudawa ba sai kuma so ga yayi daidai sai ya ƙara wa muminai imanin cewa lalle wannan daga Allah ne wannan shine na uku wala taba allazina utul kitaba wal mu'minun a haka kenan su muminai da da kristoci ba za su yi da yahuda ba za su yi shakku ba babu shakku tattare da su tunda su kan yayi daidai da nasu muminai kuma ya ƙara musu ƙarfi su wannan ba mu da matsala sai kashi na hudu an saukar da shi ne waliyakulan ladina fi qulubihim maradun saboda wanda zuciyarsu take da rashin lafiya su kuma wal kafirun su ne kafirai ko kuma da kafirai za su ce ma za arada Allahu bi hada mathala me yasa Allah ke kawo wannan misalin 19 kuma 19 what's the meaning of 19 what does Allah mean za su ke irin wannan tambayoyi din 19 shi Allah ina ruwansa Allah ina ruwansa ba haita na wani ƙauyen ku ba ma ubangiji wani ƙauyen ku ya tunatar da ku wani ƙauyen ku ya rantse da ƙauyen ma in ya ga dama wata tsohuwa a garin ku Allah ya rantse da ita ko ya buga misali da ita wata mai suna addakoboje babu ruwan ubangiji Allah ya ga dama sai ya dau sauro inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan sai ya dau sauro ma kawai ya baku misali da shi kasan da sauro matsiyaci ne yana ga bai barka kayi bacci ba jiya ta kawai yazo ya addabe ka sauro kwaya daya ka saka net ya samu dan kofa ya shiga ka ji kai kadai fau fau fau kuma dan kankani kai ta haska toci mata ina yake mu kuma ga munan tiga tiga da mu kwaya daya sai yazo ya ta addaba ya ciji wannan tayi haka ya koma kan wutar kaji ta yi haka amma Allah ya ɗauko ya buga misali da shi su kuma suna cewa ma za a rada Allahu bi hada matsala mai Allah ke nufi da wannan misali mal hikima mai ne hikima mi wara ihada al'adad wannan numbers ɗin to Allah ce ka zalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha da irin wannan misalin zamu bayar masu imani da mu ba ruwansu su kwakwalwansu tana zuwa kawai inda daga wajen ubangiji ne an gama amma waɗanda zuciyarsu mummuna ce suke da rashin lafiya yudillullahu mai ya sha da wannan ne ubangiji ke batar da wanda ya ga dama saboda zuciyarsa da tana matsa da matsala wa yahdi mai ya sha Allah ya shiryar da wanda ya ga dama su ne muminai da suke ƙara imani shi yasa can din Allah yake cewa da yace inna la yastahi ayyadribu mathalan din sai yake cewa fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim kaga sun yi imani kenan wa amman ladina kafaru fa yaqulun ma za arada Allah bi hada masala sai ya dauka yace yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi illa illa yawa wasu ce fasiqun illa fasiqun ko fasiqin yawa fasiqun ba wa ma yudillu bihi illa fasiqin ina alarammomi masu haddan ƙura'ani illal fasiƙina ita kaɗai ce a ƙura'ani ita ce wannan duk sauran illal fasiƙuna ne wannan ce kaɗai illal fasiƙin ba wanda zai ɓata da ƙura'ani bai wanda zai ɓata da misalin da Allah yake bayarwa sai fasiki wanda bai da ƙura'anin ba yake da matsala ka za duka yudullahu mai ya sha wa ya dibi mai ya sha wa ma ya alamu junun da rabbika illahu Ka ji su matsiyata wai mala'ikun sha tara ne zan iya buge goma wani ya tara kaza wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ai rundunar ubangijinka yawansu ba wanda ya san yawansu ku ji hadisin nan ya gaya mana yawan mala'iku Allah subhanahu wataala yana da wani ai daki a wannan dakin kullum mala'iku dubu kaza za su shiga su masa sujjada su bauta masa idan suka fita wasu sabi ne za su shigo wanda suka fita kuma har abada ba za su sake dawa wannan baitul ma'mur ba za su sake dawa ba tunda aka yi duniya haka ake shiga a fita wanda ya shiga in ya fita ba zai dawo ba wani ne sabo zai fita har kiyama ta tashi kuma duk mala'ikun Allah ne wannan fa iya wa'annan kadai banda masu kaza banda masu kaza banda masu kaza banda masu kaza wa ma ya'lamu junudu rabbika junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dhikra lil bashar wa'azi ne wa'azi ne ga mutum liyatta izo biha wa yanzu jiru an mukhalaf lil haq Allah yana yi ne dan ya dan ya tsoratar da bayinsa dan su yi imani shi yasa Allah yake cewa lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun wa azini nuji Allah ce inna hala ihdal kubar nadhiran lil bashar Allah subhanahu wataala sai ce a gaba wa malam junubi rabbika illa hu wa illa dhikra lil alamin kalla wal qamar
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ubangiji yake cewa kalla wal qamar ai al'amarin ba kamar yadda suke zato bane wal qamar na rantse da wata wal qamari na rantse da wata na ga muku rantsuwa kisra take zuwa da shi ko wanda suka ce nun wal qalami rantsuwa ne eh yayi amma wanda suka ce al haqqa ma rantsuwa ne wannan al haqqatu ne dhamma ne kalla al'amarin ba yadda suke su mushrikai suke zato bane game da adadin mala'iku guda goma sha tara ɗin nan walƙamari na rantse da Allah zatonsu ƙarya ne ba haka ba ne ba su iya ba ba su ɗau dai ba wallaili Allah ya rantse da dare is adbara lokacin da ya tafi ai zihabuhu wan surafihi lo zihabihi wan surafi waqta zihabihi wan surafi lokacin da yake tafiya din Allah ya rantse da shi was subhi idza asfara Allah ya rantse da gari idan ya fara wayewa din nan idan yayi duhu ai abin nan ai rantsa da asuba in ta fara bayyana gari ya fara wayewa shi ma Allah ya rantsa da shi washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal layli idza yaghshaha wan nahari idza jalla aka ko wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha duk ita rantsa da wayannan abubuwa din to was subhi idza asfara Allah ya rantsa da asuba lokacin da ta fara haske Allah ce inna hala ihdal kubar wallahi ita wuta din nan yana daga cikin manya-manyan al'amura wanda ba ta da mai makamancinta masu tashin hankali inna ha la ihdal kubar nadhiran lil bashar wa'azi ce ita mundiratan lin nas wa'azi ce ga mutane fatukhawifuhum ta tsoratar da su tsoratarwa mai yawan ana labarta maka wuta liman sha aminkum wanda ya ga dama a cikin ku an ya taqaddama ya aikin kwarai da ba zai shiga wuta ba aw ya ta'akhkar ko kuma yayi tsiyarsa amma wuta tana nan tana jiran sa wanda haka Allah ya fada yana tsoratar da mu duk wanda ya ga dama duk abin da ga dama kai ko ka zama na kirki ko ka zama na tsiya wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tanna lidh-dhalimina naran wuta dai tana nan duk abin da ga dama ka yi duk abin da kake so ka yi wuta tana nan kuma shi ubangijin ya tashi ma wutarsa daga duniya zai fara maka ya sa maka kuncin rayuwa da rashin jin daɗi ka gama tsiyarka wallahi ƙarshen rayuwarka ya zo ya kashe ka da mummunan cutan da kowa sai ya matsu ka mutu ka ƙi mutuwa kuma tun ya ƙi mutuwa ka zama liability a cikin jama'a a cikin al'umma saboda mai baka bi Allah ba karshen rayuwarka ba zai kyau ba amma in ka bi Allah ko kwararrabewa kai Allah ya baka shekara 107 108 bayan 100 wala za ka samu ba a gaji da kai ba za ka samu kullum ana sha'awar ka musamman na kirki za ka ji an zo an zauna kana faɗan abubuwa masu amfani kana amfanar da matasa da suke tasowa a zamaninmu mun yi kaza ai ku kula experience ɗinmu kaza experience kaza in dai kai na Allah ne balle kuma a ce kai malami malamin ma balle a ce kai masanin qur'ani ne Allah ya baka tsawon rai zaka ga abun mamaki ga tsufa ga tilawa ka zo kai ta bada harjin qur'ani abu kaza guda kaza ne a qur'ani saboda ya sauke qur'ani yafi sau 500 Allah baka shekara 100 zaka sauke qur'ani kuma kai masanin qur'ani to tsufan masu qur'ani tsufa ne mai kyau liman sha'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar na'am
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين kullu nafsin bima kasabat rahina ubangiji yace kowace rai game da abin da ta aikata mahbusa biha finnar za a rataye ta ne a wuta kullu nafsin bima amilat fid dunya min sayyi'atin wa dhunub duk abin da rai ta aikata na zunubi da ka da aikin banza mahfuzatun bi mahbusatun biha finnar za a rataye ta ne a wuta an killace ta ta zama ‘yar wuta kullum ri'in bi ma kasa bara hinun kenan duk abin da ka aikata da shi za a maka hisabi illa ashabal yamin sai wanda aka ba su littafinsu daga dama wanda aka ba shi littafinsa da dama wannan ransa da ayyukansa insha Allah ya tsira da nassin ayar haka ayar ta nuna mana mun karanta aya cikin suratul haqqa ko muka ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin sa da dama zai zo yake cewa ku karbi littafi na ku karanta ba wanda zai san littafin sa akwai zunuban sa a ciki kuma ya ce karanta kenan ba za a yi haka ba sai Allah ya kankare masa zunubin sa ya yafi ya zama na iya alkhairi ne a ciki haka malamai suka fada shi yasa hadisin Abdullah bin Umar yake cewa naji manzon Allah yana cewa inna Allah yudnil mu'mina Allah zai bijiro da mu'mini a gabansa ran kiyama kenan Allah subhanahu wataala ya tambaye shi ka san wannan zunubin yace na sani ka san wannan zunubin ce ya sani har dan adam ya ji anya yau ku zai kai labari sai ubangiji ya ce na suturta ka anan ma zan suturta ka sai a goge masa dukkan zunubinsa sai a bashi littafinsa ta hannun dama fayuta kitaba hasanatihi sai a bashi littafin kyawawansa kaga wannan hadisin yana nuna mana ba za a baka littafin kyawawanka ba sai an kankare maka zunubinka duka shine illa illa ashabul yamin sai ashabul yamin su ashabul yamin littafin su zai zo babu zunubi ko guda daya amma banda su bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahinatun kowace rai abinda ta aikata tana rataye za a kai ta abin nan wutar jahannam amma su ashabul yamin fi jannatin yatasaalun Allah ka sa muna cikin su suna cikin aljanna suna leko duk abin da ke faruwa a wajen aljanna za su hango ƴan uwansu a cikin aljanna sannan za su hango kishiyoyinsu a cikin wuta har ƴan wuta sai kun gani in ka juya nan ka ga 'yan wuta ana buga musu azaba ka ce Allah mun gode maka da ba ma ciki idan ka ga 'yan aljanna 'yan uwanka ka ce Allah mun gode maka da ka samu cikin aljanna to za su ke tambayan junansu za su ke tambaya ashabul yamin ya tsaluna ashaban naril mujrimin za su ke tambaya wai ni kan 'yan wuta wanda suka ƙibin Allah nan kam ya halinsu ne adil mujrimin ya halinsu yake ne kam to Allah zai nuna musu su in ya nuna musu sai su tambayi 'yan wutan ma salaka kun fi saƙar me yasa kuka shiga wutar saƙara me yasa ku a cikin wuta ƙalu sai su ba da amsa sai su ce lamnaku minal musallin ba mu kasance muna cikin masu sallah ba ne ba ma yin sallah ba ma sallah ina masu wasa da sallah kana sallar ba kana wasa da ita ma masifa ce bale a ce ba ka yin ta ba ma yin sallah haka za su fada wannan yake nuna wata ka'ida ta masu usulul fiqh ga ɗaliban ilimi annal kuffara mukhatabuna bi furu'ish shar su kafirai su ma yadda aka ce musulmi yayi sallah haka ce aka ce su yi sallah idan kiyama ta tashi duk da kafiri ne sai Allah ya tambaye shi baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi kaza ba kuma ko yayi ba za a karba ba saboda kafiri ne shi ma sai an tambaye shi azumi za a tambaye kafiri ba za a tambaye musulmi qalu lam nakum minal musallin ce ba ma sallah ne wa lam nakun nut'imul miskin cikin abin da ya kai su wuta shine ba sa ciyar da dukiyar su a miskinai dukiyar da Allah ya ba su wannan na wajibi ne dole ne in kana da dukiya kake tuna makwabta kake tuna yan uwa kake tuna wanda ya sawaka abin da Allah ya baka zaka iya kai abin da zaka iya sannan wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance kuma muna zama da mutanen banza mu zama muna tarayya da su a barnar da suke kaga wannan zama da mutanen banza kana daidai da abin da suke aikatawa ko baka aikata ba fa idan zaka zauna da mashaya taba yadda ake rubuta mashaya taba zunubi haka za a rubuta maka in kana zama da yan caca ana caca a gabanka yadda ake caca a rubuta musu zunubi haka za a rubuta maka in kana zama da 'yan liwaɗi ko ba ka liwaɗi wallahi tare za a rubuta muku zunubi tare za a rubuta muku balle kuma a ce kana yi nan kuma halakan ta yi yawa wannan ayar tana nuna mana karka yadda abokananka sai mutanen kirki in kana zama da mahaddata ƙur'ani wallahi kana zaune da su ana rubuta musu ladan ƙur'anin kai ma ana rubuta muku ana rubuta maka ka zo masallaci ka zauna don ƙaudar masallaci ko baka karanta aya ɗaya wallahi kana samun lada ka je gidan giya ka zauna ko baka shar giya wallahi ana rubuta maka zunubin mashayin giya Allah ma akwai aya ma da kwallo-kwallo ta fito mana da wannan karatu akwai ta a cikin suratul an'am akwai ta a suratul nisa'i zaba min kowace ta yadda take nuna in dai kana zama da mutane kai ma irin su ne innakum idan mithluhum zaba min kowace duk za ta fito mana da abin da muke nema na'am وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذا الله يكتشف وكنا نخوض مع الخائضين mun kasance muna kutsawa cikin masu kutsawa Allah ce wa idza ra'aital ladina yaquduna fi ayatina in kaga waɗanda suke kutse suke rashin mutunci a cikin ayoyin mu ƴaƴan banza ne ƴan temple ne ƴan kaza ne ba su da mutunci mashaya ne ƴan daba ne wa idza ra'aital ladina yaquduna fi ayatina kaga ba irin waɗannan mutanen wa idza ra'aital ladina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum wallahi ka kauce musu ka gudu karka yadda ka shiga cikinsu karka zauna tare da su hatta ya kudu fi hadisin gairihi har sai sun koma suna yin abin arziki suna karanta ƙur'ani suna yin maganan arziki innakum wa in ma yunsiyannaka shaytanu ku ji fa idan kuma shaytan ya mantar da kai kaga ka dan zauna da su da mantuwa fa in ma yunsiyannaka shaytanu in shaytan ya mantar da kai ka zauna tare da mutanen banza da mantuwa fala taqudu ba'da dhikra bayan ka tina karka yadda ka zauna ta shiga falfala ma alqaumiz zalimin karka zauna tare da mutane azzalimai shi yasa a cikin suratul an'am kuma Allah yake cewa in kuma ka ci gaba da zaman innakum idan mithluhum kuna daidai da su a zunubi inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da kai da ka zauna da wanda suke saban baka saban tare da su kana zaune da su ne duk wutar jahannama za a saku to wannan fa baka sabon tare da su fa ƴaƴan banza baka sabo tare da su ki kawa da matsiyaciya kin san ba ta da mutunci kuke mutunci da ita zunubin ta ana zuba miki balle ki zauna da ita balle ta jaki balle kuma wautarki da rashin hankalin ke sa ki biye take aikata abin da take aikata mummuna nan kuma shikenan yasa Allah ke cewa fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun ku yi duk abin da suka ga dama ki kawaye da duk kawance da duk wanda yake so za a kai haɗu da ni akwai ranar da ranar ƙin dillanci sai su ce an tambaye su mai kai kutar jahannama su ce ba ma sallah ba ma taimakon mutane sannan muna zama da mutanen banza wa kunna nukadzibu bi yawmiddin kuma muna karyata ran tashin alkiyama muna cewa ba za a yi tashin alkiyama ba hatta atana yaqin har yau mutuwa ta zo mana ga mu a cikin wuta wannan shine dalili fama tanfahum shafa'atu shafi'in ba wani wanda ya isa yafin da su a wutar din nan babu shi duk wanda ya mutu yana kafiri ba zai samu ceto ba wanda zai samu ceton annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ko kuma ceton mutanen da aka faɗa babanka ne mamarka ne ɗan uwanka ne ƙaninka ne yayanka ne malaminka ne ƙur'ani ne wanda za su samu wannan ceto ɗin su kuma su ne wanda suka mutu da imani suka mutu akan tauhidi da aƙida ba sa zuwa gurin boka ba sa yin shirka ba sa ɗaura guru ba sa ɗaura laya ba su yadda su ɗauki wani sifa na Allah su ba wani Allah ba ko da annabi ne ko mala'ika balle wani wali ka ɗauki wata sifa ka ba wani wali zai taimake ka in ka zo faɗuwa zai yi kaza shi gausu ne shi kaza ne duk baka yadda da wannan ba Allah kare ka yadda da shi to sai kana da aƙida ne Allah zai bari a cece ka mai ceton ka ya zama mai tauhidi wanda za a ceta ya zama yana da tauhidi in ɗayan ku ya zama disqualified shikenan ba za ba za a samu ceto ba yasa Allah subhanahu wataala cewa wala yashfa'una illa liman irtada in za a yi ceto sai wanda aka yarda da shi wanda zai ceton sai wanda Allah ya yarda da shi baya shirka kenan malil zalimin min habimin wala shafi'in yuta kafirai ba su da mai ceton su kafiri ba zai ceto kuma za a cece shi ba mushriki ba zai ceto ba za a cece shi ba wala tanfa'uhum shafa'atu shafi na'am
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل Allah subhanahu wataala yake cewa famalahum anit tazkirati mu'ridin me same su suka gibin qur'ani da aka saukar maka ruwan su Allah ya tambaya baya bukatan amsa ruwan su kul huwa nabawun azim antum anhu mu'ridun sun watsar sun kibi dama su zai wa amfani famalahum anit tazkirati mu'ridun mu'ridin me same su basu bi qur'ani ba ka annahum humurun mustanfira suka gudu masa kai ka ce abin nan dawa menene sunansu jakunan daji ne wanda aka koro su suke gudu kaga jakin jeji ka kalla a fim kaga abin nan a menene a wild animal din nan idan zaki ta koro su kaga irin bala'in gudu to Allah ya sifanta gudun da suke wa Qur'ani da rashin karban su karbansa kamar jakunan jeji ne farrat min kaswara tana gudu saboda zaki ya biyo ta kai ka ce zaki ne biyo suke guduwa Qur'ani bal yuridu kullu imrin minhum an yu'ta sufan munashshara wai su abinda suke so kowa so yake a saukar masa littafi daga sama a bashi a nuna masa wannan annabin ya dace a bishi amma ba wani za a saukar Qur'anin ya gaya musu ba haka ba zai yi ba suna faɗan abin da su sun san ba a musu haka ba ba su kai ba kuma ko an musu ba za su karba ba ko an yi ba za su karba ba kalla balla ya kafo na al'akira kawai ba sa tsoron tashin ba sa tsoron lahira ne ba sa tsoron Allah kalla balla ya kafo na al'akira ba sa tsoron Allah kalla ina hutaskira ai al'amarin ba kamar yadda suke zato ba ne cewa ƙur'ani sihiri ne aka ruwaito annabi ya ruwaito balhuwar inuwa ila sihirin yi usar ɗin da suke fara ba haka ba ne ina hutaskira wannan ƙur'anin wa'azi ne faman sha a zakara wanda ya gada ma ya wa'azantu inna hadhihi tazkiratun faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda ga dama ya dau hanyar Allah wa ma yazkuruna illa ay sha Allah babu wanda yake wa'azantuwa da Qur'ani sai wanda Allah subhanahu wataala ya nufe shi idan ka sa a zuciyarka sai Allah ya datar da kai shine nufin Allah subhanahu wataala wa ma menene huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira wayannan da suka bi qur'ani sune abin nan wanda suka bi qur'ani Allah shine mai shiryarwa huwa shi Allah din ahlut taqwa shine ya cancanta a ji tsoro wa ahlul maghfira kuma shine wanda ya cancanta a ce zai gafarta wa mutum ba wanda ya sai haka sai Allah subhanahu wataala ai al haqiqu bi an yakhafu bi an yakhafu ibadahu ibaduhu wa yahdharu suqtahu wa iqabahu sannan kuma alhaqiqu ba an yaghfira dhunuba dhunuba ibadihi shine wanda ya cancanci ya gafarta mutane zunubansa wannan shine karshen wannan sura din suratul muddathir zamu shiga suratul qiyama na'am
bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كتاب بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة wannan suran sunanta suratul qiyama sura daya take da shi suratul qiyama tashin kiyama kana jin suran bai ka san maganar kiyama ne ayoyinta nawa na'am ayoyinta arba'in cip cip ayoyinta arba'in yar makka ko yar madina yar makka me take karantarwa babban abin da take karantarwa yama wannan kan ba sai kowa ya kowa ya ji farkon surar la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah subhanahu wataala yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah wannan la din mun tattauna akan ta baya ko asalin al'amarin uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranan tashin alqiyama uqsimu bi yawmil qiyamah alladhi yaqumu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa na rantsi da wannan ranan kiyaman da mutane za su tashi za a tashi mutane saboda sakamako a wannan rana din Allah ya rantse da wannan rana din kowa za a tashi shi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu shine kiyama din ranar da mutane za su tashi li rabbil alamin can wailul lil mutaffifin kenan alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin ranan da mutane za su tashi la uqsimu bi yawmil qiyama kenan wala uqsimu bin nafsil lawwama kuma ina rantsuwa da rai wacce take zargin kanta ran da take zargin kanta malamai sun yi ta sabani rai ta kasu kashi nawa a bangaren kusanci da wuta ko aljanna rai ta kasu kashe na malamai sun kai ruwa rana tunda nan yanzu gashi ya ambaci rai guda daya nan rai daya kan ambata ku nafsul lawama qur'ani in ka tattara duka ya ambaci rai guda uku ne wasu suna kasashe suna mai da shi biyar sufaye suna kasashe su mai da shi bakwai ko tara amma dai galibin abin da aka tafi rai uku ce akwai rai ta farko ko kuma bari mu dauki eh to bari mu dauke su a jere akwai rai ta farko take suratul fajr suratul fajr ko wannan ran ita ce ake ce mata radiyatan eh yawa an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya to nan gurin wasu mahiyar ka sake kasawa suka ce akwai annafsul mutma'inna akwai nafsul radiya akwai nafsul mardiya amma duk abu da ne ana fassara maka mutma'inna ce wannan ita ce rai ta farko nitsatsiya mai bin Allah baiwar Allah wacce ba ta da matsala da ubangiji Allah ka sa rayukan musu zama haka ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya wannan ita ce rai ta farko sai cikin suratu yusuf akwai matsiyaciya ita kuma wannan baiwar Allah ce rai din mutma'inna ni tsatsiya wanda za ta hadu da ubangiji lafiya kalau akwai matsiyaciyar rai wanda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da matar sarki da ta nemi ta yi alfasha da yaron gidanta wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa nan ne ko suratu yusuf ba innan nafsa la ammaratun bisu'i subhanallah shirrira kenan matsiyaciyar rai rai mai umarni da mummunan abu wannan yar wuta ce ran to sai kuma rai ta tsaka tsakiya annafsul lawwama wannan tana tsaka tsakiya ne ita nafsul lawwama tana zargi ne wata raha kawai sai ta ce maka kai dinnan ke rai baki da kirki baki yi sallah ba baki kyauta ba baki aikin kaza ba baki kaza ba ta zargin ka kai ta zargin kanka baka aikin kwarai baka aikin kwarai kaga wannan ai yayi kyau yayi kyau ta zarge ka baka aikin kwarai tashi kai sallar nan fa baka jiya ma baka yi ba baka kyauta ta kaza ba jiya ma baka yi ba baka yi kaza ba jiya ma baka yi ta gaya maka ayyukan alkhairi kai kokari kai to tana zargin ka baka aikin kwarai wata ran kuma sai ta ce kaga jiya kana gani ana tsana abu kaza ka ki kai me yasa baka yi ba yanzu jiya baka yi kaza ba sai ta ta kawo maka aikin sharri ta ce me yasa baka yi ba to jibi ka yi wannan shine abin da lamsul lawama take nan sharri nan alkhairi to Allah yake cewa la uqsim bin nafsil lawama ai anna kullu nafsin kowace rai mutawassitatin laysat bi mutma'inna tsaka tsakiya ce ba mutma'inna ba wala amara bisu fa innaha lawamatun fi tarafayn marratan talumu ala tarki ta'a shine na farko za ta zarge ka ka bar yin aikin kwarai baka yi abu kaza ba jiya baka sai ce ta gaya maka aikin kwarai ka tashi kai kenan wa marratan talumu ala fauti ma tashtahi wata ran kuma ta ce ai jiya ka ki aikata kaza ya baka naushe shi ba ya baka yi kaza ba ce ta gaya maka ayyukan alsharri ka bude hansar ɗinka kana ganin abin nan mai sunan abun whatsapp mai sunansa tiktok kaga wajen sharri ka kauce ka wuce shi ka ce uzu billah gobe sai ta ce hmm jiya kana kallon abin nan ka ki ka wuce ka bude mana yau ka gani matsiya ce yake to a nan gurin nafsul duk rawukan mu lawama ce dukkan ranmu tana mana wayannan abu guda biyu idan karin jayar da ita ta fi umarninka da alkhairi to in Allah da za ta zama mutmainna in ta yi ta saka kana yawan yin shari ta ce jiya ma baka yi baje yi yau wallahi za ta zama al'ammaratu bisu'i kuma za ka mutu kafiri za ka mutu arne za ka mutu dan wuta kowa nan saka take 50-50 to ka yi ƙoƙari ranka ta yi ta ɗora ka akan ƙwarai shi ne Allah ya rantse da wannan rai mai zargi ɗin wanda za ta saka can ta saka nan kai kuma sai ka yi ƙoƙari ka yi aiki da faɗin Allah madaukin sarki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya yi da gaske ya yi faɗa da mummunan ran da take so ta kai ka wajen sharri ka yaƙe ta ta dawo da kai nan to Allah zai zartar da kai ka samu radiyatan mardiyya annafsul mutma'inna Allah zai baka wannan ran mutma'innan in kai da gaske kuma har zuciyanka da gaske ne Allah kake so baka so ka faɗa cikin layin bata wallahi Allah zai dauko kai dawo da kai nan kuma zaka shirya kowa da kansa zai yi wa kansa aiki kowa da kansa zai yi yawwa zaka ji sun ce a aya shari'a ta Allah ne sai ta zo fa innahu min alamati shiqai wal khizlani wa tamsil basirati wa la yaqulu hatta yahdini Allah ko sha zan ce sai Allah ya shiryar da ni no mutun ne yake zaba wa kansa shari'a sai Allah ya bar shi akai mutun ne yake zaba wa kansa bata sai Allah ya bar shi akan batansa shi sa Allah ce faman sha'a wanda ya ga dama falyu'min ya zaɓi shiriya wa man sha'a wanda ya ga dama falyakfur ya zaɓi ɓata kai za ka zaɓa wa kanka Allah baya tilasta ka kan ɓata baya tilasta ka kan shiriya sai ka zaɓa sai ya zartar da kai ala uqsimu bin nafsil lawwama Allah ce ayi hasabul insanu an najma idama ai alayhi hasabul insanu allan najma idama wai mutum yana tsammanin in ya mutu ba za mu tada mu tattara kashin sa mu tashe shi ba haka yake tsammani ai babu ruwan ubangiji ai za kunna turaban wa idaman a inna lafi khalqin jadid haka suke fada wai mun zama ƙasa muka zama ƙashi muka zama ƙasa za a iya tashin mu sabbi yanzu mu din nan mu dawo ina ruwan Allah subhanahu wataala wa daraba lana wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu yazo yana buga mana misali shi ya manta kansa ya manta yadda Allah ya halicce shi yana cewa man yuhyil idama wa hiya ramim wa zai iya raya kashi alhalin ta rube ta zagonye ta zama ƙasa kul yuhi alladhi ansha awwala maratin wanda yayi ta da shi zai yi ta yanzu huwa bi kulli khalqin alim Allah masani ne wa kanu aiza wa kanu yaquluna aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamabuthun aw abawuna alawwalun qul innal qulmi innal awwalina wal akhirin la majmu'un duk sai an tashi kowa wajen Allah ba ruwansa a ya sabul insanu allan najma izama Allah ce bala taba muna da iko abin da yake zaton ba za iya ba a za mu iya ƙadiri na muna da iko an nusawuya bananahu wa'annan yatsun nasan da kake gani yatsu ka gansu dai kowace yatsa tana da karaya guda nawa uku a ƙasanta akwai wasu to wannan ƙananan da kake gani tintinin mun tashe su balle gangar jikin ma da dogayen kashushuwa ne kun gane kamar mutum ne a ce ya yi ɓarin goruba da gujiya da gero sai a ce yanzu sai iya kwashe wannan kaya sai ka ce geron ma zan iya tsince maka duka balle mai balle goruba kun gane misali wani ce wannan 'yan ƙananan ma da yake gani haka za mu tashe su kamar yadda muka halice shi za mu taso da su haka balle kuma sauran jikin ƙadiri na ala an nusawuya banana bal yuridul insanu li yafjura amamahu ai shi ubangiji ai shi dan adam kullun so yake ya saba wa Allah mustaq fi fi mustaqbili ayyamihi wa tuwala umrihi duk sauran rayuwarsa yayi ta saban Allah haka yake so ba maganin ya tuba ba haka ɗan adam yake so idan zuciyarsa ta kaikashe ta bushe Don wani haka kawai zaka ji ya ce a zuciyarsa kawai shi ba zai bar sabon nan ba shi ba zai bar sabo ba shi zai bari har wani yayi addu'a na ganshi na ganshi yana addu'a sabo ne fa barna ce waɗanda suke tare ma duk sun daga hannu sun rantsa da Allah sun ce wallahi muna cikin sabon Allah shi kuma ya fito social media ya ce Allah ka kashe ni a cikin wannan abu haka ya fada sauran yan wansu kace ya Allah Allah Allah mu dai karka kashe mu Allah Allah ka fidda mu mun san ba dade muke ba Allah ka fidda mu karka yadda jarrabawa ce babba na ga wani malami ma ya fito ya masa addu'a ya ce Allah ka kashe shi shi din su kuma wanda suka ce Allah ka fidda su Allah ka fidda su to ya ni ana ni kuma ina addu'a dukkan su Allah ya fidda su har wanda ya ce Allah ya kashe shi a ciki Allah ka nuna masa nadama ka sa masa nadama a zuciya ya gane ya fito ya sake tuba ya nuna wa duniya ya tuba tsakaninsa da Allah kuma ya bar wannan abu barna har bakinka ya furta ka ce Allah ya kashe ka wannan shakiyancin yayi yawa Allah ka tsare mu daga fadawa irin wannan shakiyancin to iridul insanu liyafjur amamahu shi dan adam so yake ta ci gaba da barnansa har a gaba ma har a gaba tiwala umrihi ba magaran tuba ba yas'alu ayyana yawmul qiyama saboda isgilanci ma yana tambaya yaushe ne za a tashin alkiyama ba kuna cewa za a mutu ba yaushe ne kuma alhalin a gefen sa wani ya mutu a ta daman sa wani ya mutu baban sa ya mutu kakan sa ya mutu kiyama duk wanda ya mutu ga aiki ya sa ta tashi yana tambaya yaushe za a tashin alkiyama yasalunaka anis sa'ati ayyana mursaha za tambaya shi za a yi tashin alkiyama fi ma anta min zikra ila rabbika muntaha kai ma baka sani ba annabi ma bai sani ba Allah ne kawai ya sani wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin yasalu ayyana yawm alqiyama na'am
fa idha bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ba suna tambaya ba yasalu ayyana yawmul qiyama suna tambaya shi ne tashin alkiyama wanda ba wanda ya sani sai Allah to sai ubangiji sai ya bada alamominta yasalunaka anis sa'a ko mal mas'ulu anha bi alamin as-sa'il wa yasalunaka an amaratiha alamominta za a iya gaya maka in kaga haka ya faru to kasan an yi so fa idza bariqal basar idan gani ya ru- ya rude idan ka ya rufe ka rude ka shiga tashin hankali baka gani an fara kenan lama al- lama abasarul insan wa shakhasa mabhutan mutahayyiran ka rude idan ka ya rufe wa khasafa al-qamar wata gashi nan kuna kallo sai ga dum ya zama duhu rana ta fito babu labarinta in haka ya faru wa jumi'ash shamsu wal qamar kaga ranan ya fita fito ta nan watan sai su zo su haɗu waje guda ga rana ga wata a waje guda ya ƙulul insanu ainihin mafar sai ka ji mutum ya ce ina zan samu mafaka ya ƙulul insan za ka ji ɗan adam ai idan bari kalbasar kasar kafar wajibar ya ƙulul insanu ainihin maharab wal khalas ina ne gurin gudu kallala wazar allah ce babu mafaka ba gurin gudu ba inda za ka iya zuwa wa ma an tambi mujizina fil ardi wala fis sama wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir ba inda za ku iya zuwa kallala wazar ba mafaka ila rabbika yawma idhinil mustaqar kowa za a tattara shi ne a wajen ubangijinsa matattara ita ce gurin ubangiji ko a saka a wuta ko a saka a aljanna a ranan kuma yunabba'ul insanu mutum za a labarta masa yawma idhin a wannan ranan bima qaddama duk abin da yayi na alkhairi au akhara ko kuma dukkan abin da yayi na sharri sharrinka da alkhairinka duk abin da ka aikata in alkhairi ne alkhairi in sharri ne duk za a zubo maka da shi gaba daya wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya lay- ya waylatana ma li hadha alkitab kafir zaka ce Allah wadaran mu me ya samu wannan littafin la yughadiru saghiratan wala kabiratan da babba da karami dan abin da muka yi illa a has- yanzu sai an kawo shi an nuna mana Wayar gero da na ɗauka na sa a baki ba da izini ba ashe an tambaye ni akan ta wa wajatu ma amilu hadira duk abin da suka yi na sharri za su ganshi a gaban su wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntan kowa ya kara ma ko ya rage ka to ranar shine aliman nafsun ma qaddamat wa akharat kenan rai za ta ga mai abin da ta aikata ta jinkirta duka za ta gan shi balil insanu ala nafsihi basira ai a- shi mutum innal insana shi mutum shahidun ala nafsihi fi ma'amila shi ya san me yake aikatawa fala takhfa alaihi amaluhu ƙarya yake aikinsa ba zai buya masa ba allati istahqa alaiha al-iqab kenan tun daga duniya mutum yana da basira a karan kansa tun daga duniya in kana na kwarai wallahi ka san kwarai kake yi in kana saba wa Allah wallahi ka san baka kyauta wa Allah kowa ya sani sanda aka bujiro ayyukan gashi mutum yana gani babu maganan Allah ya an kawo da karami da babba duk ka san babba da karamin karka walakanta sabo kada ka walakanta ka ce a ba damuwa ai nan kan naira hamsin ne ta saura mene kuma naira hamsin babu wani abu ai ka taba wallahi sai an bujiro maka da ita ka taba naira hamsin ka taba hamsin karka yadda yadda zalunci yayi yawa da talaka azzalimi mai kudi azzalimi mai shugaba shugaba azzalimi dan kasuwa azzalimi dalibin ilimi azzalimi malami azzalimi kowa in ya samu daman cuta cuta zai yi kuma mu zo kan mimbari a hau mimbari ana cewa Allah ya tsine wa azzalumai Allah ya tsine wa azzalumai wani aboki na ce to in ku an zo gaban mamu ana cewa Allah ya tsine azzalumai galibin an ce Allah ya tsine azzalumai ana nufin shugabanni ko to in ana Allah tsine azzalimi sai a bambanta ya ce manyan ko ba haka bane sai a ce manyan dan ko kananan ma azzalumai ne to komi kankantan abin da kai sunansa zalunci wallahi sai an bujuro maka da shi balil insanu ala nafsihi basira wannan ayin ita zamu tashi gaba saboda akwai mas'aloli na fiqhu da nake so mu tattauna a ciki insha Allah ta'ala zamu dakata a nan gurin sai Allah ya kai mu gobe muna fatan Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh